أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا يمتنا تقوس قوات رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka fara gabatar da tafsir a cikin wannan wata mai albarka a jiya wato bakwai ga wata insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya muna nan dai a cikin suratun naba'i inda ainihin wato muka karanta tun daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta aya ta nawa ne aya ta talatin da bakwai ko kamar yadda aka sani jiya mun karanto ainihin wato dalilin saukar wannan sura suratul naba'i da kuma irin abin da malamai suka faɗa a kanta da kuma irin darussan da take kunshe da shi wanda a ciki dai akwai bayanin da Allah ta'ala ya yi na inkari ga mushrikai dangane da tambayar junansu da suke yi game da ko dai ainihin wato tashi bayan mutuwa ko kuma game da alkur'ani ko kuma game da ita kanta ranar tashin alkiyama allah maɗaukakin sarki ya yi inkari a kan wannan wanda ya ce mutane sun karkasu sun yi sabani a ciki wasu sun yi imani da cewa akwai tashi bayan an mutu wasu ba su yadda ba to allah maɗaukakin sarki har ya yi musu ainihin wato alkawarin azaba da cewa kalla sa ya alamu na kuma kalla sa ya alamu wanda wannan a cikinsa akwai barazana da kuma ainihin wato jan kunne mai tsanani da kuma narko wanda take yake mai karfi game da wannan aiki na kafirai da suka yi sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya shiga bayanin irin kudurarsa mai girma akan halittar abubuwa waɗanda suke baƙi da al'amura masu ban mamaki waɗanda suke nuni akan kudurar allah maɗaukakin sarki abin da ya so min amril ma'ad wa gairihi na abin da ya shafi al'amarin makoma da kuma waninsa shine Allah ta'ala ya fara bada ainihin wato bayani game da irin halittarsa da irin ikonsa ce ya shimfiɗa ƙasa shimfiɗawa ko sannan kuma ainihin wato ya sanya duwatsu su zamanto turaku da za su kafe ita ƙasa ɗin sannan ya sanya ya halicce mu maza da mata sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya mana dare ya zamanto ainihin wato subatan rufin asiri ya zama mana sutura kuma ya sanya mana ainihin wato a dare ya zama mana a bacci ya zama mana hutu shi kuma dare ya zama mana rufin asiri da kwanciyar hankali ya ce kuma ya sanya mana rana ta zamanto lokaci ne na fafutuka da buga-buga na neman abin da za a rayu sannan allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ya halicci sammai guda bakwai a saman a saman mu wato ka duba saman nan guda bakwai ka duba girman su da fadin su da daukakar su da irin yadda Allah ta'ala ya inganta gina su da yadda ya kawata su da taurari wasu taurarin tabbatattu a guri daya wasu kuma taurarin masu yawo masu zuwa da dawowa sannan Allah madaukakin sarki kuma ce ya sanya rana wa ya halicci rana wadda take zamantowa fitila mai haske ga duniya gaba daya ga ta ta bada haske ta haska mana duniya sannan kuma ta bada wani nau'i na ɗumi wanda ainihin wato ɗan adam ke bukata sannan Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da yake nunawa na cewa me wa'annan tashi bayan an mutu wani abu ne mai sauki domin ga wasu abubuwa manya-manya da Allah maɗaukakin sarki ya halitta kamar ainihin wato shine saukar da ruwan sama mai yawa sakamakon ruwan saman kuma a samu a shuka wanda za a samu dan adam ya amfana da wani abu na cikin abin da ke tsirowa sannan dabbobi su ma su amfana da wani abu daga cikin ainihin wato abin da ke fitowa na ainihin tsirrai din sannan Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma ga gonaki ainihin wato waɗanda suke cike da nau'o'in kayan marmari da nau'o'in itatuwa da ɗanɗano da ƙamshi mabambanci da ke tattare da kowace irin itaciya ko kowane irin ganye ko kowane irin ɗan itace Allah maɗaukakin sarki duk ya halicci waɗannan dan ya nuna gudar ƙudurar Allah maɗaukakin sarki sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sake tahowa bayan wato a faifai na gaba sai ya ce lalle ranar rabar gardama bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya lalle wani lokaci ne wato wata rana ce wadda an sanya mata wani lokaci rana ce da za ga za a yi busa a cikin kaho mutane za su zo jama'a jama'a za a buɗe sama ƙofofinta gaba ɗaya mala'iku za su dinga sakkowa daga ciki sannan za a niƙe duwatsu kamar yadda muka karanta sannan Allah madaukakin sarki ya kuma sake gaya wa kafirai irin makomarsu ya ce lalle wutar jahannama ita ce makoma ga waɗanda suke ƙetare iyaka za su zauna a cikin ta babu ranar fita sannan ba abin da za su ɗanɗana na farin ciki ko jin daɗi a ciki in ba ainihin wato tashin hankali da azaba tafasasshen ruwan zafi da makamantan haka Allah ta'ala ce kuma wannan ba zalunta su Allah ya bi sakamako ne wanda ya dace da su sannan sai Allah ta'ala ya dinga faɗar irin laifukan su na ce na farko kanu la yarjuna hisaba ko sun kasance ko dai ka ce ba sa kaunar samun wani hisabi a wajen Allah shi yasa ba wani aiki da suka yi ko kuma ka ce ba sa tsoron hisabi shi yasa suka yi katobar su yanda suke so sannan sun karyata game da ayoyin Allah matukar karyatawa sannan Allah madaukakin sarki ce kowane abu mun kididdige shi mun lissafe shi yana rubuce a cikin lauhin mahfuz Allah ta'ala ya ce ku ɗanɗana kuma ba abin da za a ƙara muku sai azaba to bayan Allah ta'ala ya gama da wannan faifan na yan wuta da kafirai sai kuma Allah ta'ala ya tafi faifai na kusan karshe a cikin wannan sura shine game da almuttaqina inda Allah madaukakin sarki ce su kuma suna da babban rabo za su dace da gonaki da lambuna na gidan aljanna wanda ke makare da kayan marmari wanda daga cikin kayan marmarin akwai inibi da makamantansu sannan ga 'yan mata a ciki waɗanda su ma za a ji daɗi da su a cikin gidan aljanna wayanda suke ba tsofaffi ba wayanda kuma wayanda suke suna tsaye a wasu sufa guda kuma ba sa canzawa daga wannan sufa sannan ga nau'in kayan shaye-shaye kala-kala daga ciki har da giya za a ba wa 'yan aljanna kofuna cike da giya wanda shi kansa a baka abu a cike akwai sanya farin ciki da nishadi domin yana nuna za ka sha iya shan ka kenan sannan Allah madaukakin sarki ya ce kuma yan aljanna an kawar musu da jin dukkan wani abu mara amfani ba za su ji lagau ba ba zagi ba ihu ba a shari'a ba duk waɗannan sannan kuma babu karyata ba za ka yi magana wani daga ciki ya karyata ka ba wanda wannan duk yana ciki Allah ta'ala ce wannan sakamako ne daga ubangijinka ya ba su wannan irin kyauta kuma kyautar wadda ta zama mai girma mai kuma yawa Allah maɗaukakin sarki ya samu a ciki sai Allah maɗaukakin sarki ya ce rabbi samawati wanda shine za mu tashi bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت خلقا
Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Rabbi samawati wal ard Ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakaninsu, Ar-Rahman shi ne Ubangiji mai rahama, la yamliku na minhu khitaba wato a ranar tashin alkiyama ba sa mallakar wata magana minhu sai da izinin Allah. Yau mai ruhu, ranar da mala'ika Jibrilu zai tsaya, wal mala'ikatu da mala'iku saffan a cikin sahu, la ya takallamuna babu wanda yake ba sa iya yin magana ko ba sa yin magana illa man azina lahur rahman sai wanda Ubangiji mai rahama ya yi masa izini wa ƙala sawaba kuma ya faɗi gaskiya ya faɗi daidai. Zalikal yawmul haq waccan ranar da ake labarta mana rana ce wadda take alhaku gaskiya ko rana ce tabbatacciya faman sha attakhadha ila rabbihi ma'aba wanda duk ya ga dama ko ya so to ya riki makoma zuwa ga ubangijinsa inna anzarnakum lalle hakika mun gargade ku azaban qariban game da wata azaba makusanciya yauma yanzurul mar'u rana ce da mutum zai gama qaddamat yada abinda hannayensa suka gabatar wa ya kafiru kuma kafiri zai ce ya laitani kai cona kuntu turaba ina ma wato na kasance ƙasa rabbi samawati wal ard a da nafi da ibn kathir da abu amr da abu ja'far sun karanta rabb rabbus samawat da yiwa ra'un din wato abin nan da yiwa ba'un din dhamma rabbus samawati wal ard sannan ar-rahman ita ma wa'annan qurra din duk sun yi mata ainihin wato rufa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu haka suka karanta amma ibnu amir da asim da yaqub su kuma sun karanta da yi wa waɗannan haruffa ɗin wato hafuda wasali ƙasa rabbi samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani kamar yadda muka karanta sannan malam ainihin wato hamza da kisa'i da kuma khalaf sun karanta su kuma da yi wa ba'un ɗin hafuda amma ar-rahman ɗin shi kuma nunun ɗin suka yi masa rufa su kuma suna karanta shi da rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu an fahimta ko kaga akwai ainihin wato kira'a kala uku kenan akwai rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu akwai rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani akwai kuma rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu an fahimta ko to kaga idan muka karanta shi da ainihin wato a rabbi samawat sai ya zamanto can Allah maɗaukakin sarki sai ya zama adafi ne na ainihin wato jaza'an min rabbika ata'an hisaba wato jaza'an sakamako ne min rabbika na ubangijinka wato ata'an kyauta hisaba mai yawa wane ne ubangijin naka sai aka ce rabbi samawati shine ubangijin sammai wal ardi da kuma ƙasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa ar-rahman wato wanda yake ar-rahman wanda ya siffantu da rahama da jin kai wadda take mai faɗi ina fata an fahimta to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce la yamlikuna minhu khitaba la yamlikuna minhu khitaba ba sa iya mallakar wata magana daga Ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda yake iya cewa ƙala ko ta tafasa sauke a wannan ranar sai wanda Allah ta'ala ya masa izini to shine malam nan yake cewa lahum kullu zalika jaza'an wa minnatan min Allah wa ta'an kathiran kafiyan lahum إنه رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن الدنيا والآخرة ma'ana duk ‘yan aljanna suna da wato a lahum kullu zalika suna da duk waɗannan nau'o'in kayan ni'ima da Allah ta'ala ya ambata jaza'an wa minnatan sakamako da kuma baiwa min Allah daga Allah wa ata'an kathiran kuma kyauta mai yawa kafiyan lahum wadda ta ishe su innahu haqiqa shi ubangiji rabbis samawat shine ubangijin sammai wal ardi da kasa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su rahmanu dunya wal akhirah kuma shine mai rahama a duniya da lahira la yamlikuna an yas'aluhu illa fi ma adina lahum fi ba su iya mallakar tambayarsa sai cikin abin da ya yi musu izini a cikinsa a yaushe ne ba su da izinin su magana sai ya yi musu izini yau mai ya ruhu a ranar da an ruhu mala'ika jibril shine yau mai ya jibril alaihi salam ranar da mala'ika jibril alaihi salam zai tsaya wal mala'ikatu da mala'iku saffan ai mustafina suna masu yin sahu gwanin ban sha'awa babu karkacewa to a wannan lokacin Allah ta'ala ce la yamlikuna la yatakallamuna illa man adina lahu rahman la yatakallamuna ba sa iya magana illa wato la yashfa'una shine ma'ana la yatakallamuna la yashfa'una ba sa iya ceto illa liman adina lahu rahmanu fi shafa'a sai ga wanda Allah madaukakin sarki yayi masa izini a cikin yin ceto din waƙala haƙƙan wa sadada shine waƙala sawaba kuma ya faɗi gaskiya ya faɗi daidai zalikal yawmul haqq Allah ta'ala ce zalikal yawmul haqq ai allazi la raiba fi wuqu'ihi wannan ita ce wato zalika wannan ismul ishara din yana komawa zuwa ga inna yawmal fasli kana miqata can da Allah madaukakin sarki yake ce mana yawmal fasli wannan yawmal fasli din to zalikan tana komawa kanta zalika waccan ranar da aka ambata yawmul fasli al yawmul haq rana ce wadda take tabbatacciya rana ce wadda take ta gaskiya shine yawmul haq ay allazi la raiba fi wuqu'ihi ma'ana rana ce da babu kokonto cikin afkuwarta tabbas za ta afku faman sha'an najata min ahwali dan haka duk wanda yake son tsira da kuɓuta daga tashe-tashen hankulan wannan rana daga furgici da rashin kwanciyar hankalin wannan rana to falyattakhiz ila rabbihi marji'an shine ma'ana faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila ai faman sha'a annajata wanda yake so ya kubuta ya tsira min ahwalihi daga tsoron waccan ranar falyattakhiz to ya riki marji'an makoma ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa bil amali salih ta hanyar yin ayyuka na gari duk wanda yake tsoron firgicin waccan ranar to tun da wuri ya nemi riko da tafarkin da zai kai shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar yin kyawawan ayyuka na gari da yin abin da Allah madaukakin sarki yake so Allah madaukakin sarki ya ce inna anzarnaku lalle hakika mun gargade ku mun muku gargade domin al'inzar shi ne tsoratarwa da firgitaswa game da wani abu da nan ba da daɗewa ba zai auku shi ne al'inzar wani abu wanda yake ba mai daɗi ba zai afku nan ba da jimawa ba shi ake kira da al'inzar to Allah ta'ala ya ce inna anzarnakum lallai haƙiƙa mun yi muku al'inzar gargaɗi game da wata mummunar bala'i wani mummunan tashin hankali da ba da jimawa ba zai afko azaban azaba ce ƙariban makusanciya an kira ta makusanciya saboda tabbacin faruwarta Allah ta'ala ya ce mata ƙariban a yaushe ne wannan azaba za ta afko ya ce yau mai yanzurul mar'u ma qaddamat yada rana ce wadda mutum ainihin wato zai ga abin da ya gabatar na aiki mai kyau ko akasin haka inna anzarnakum azaba yawmil akhira lalle hakika mun gargade ku azaba yawmil akhira game da azabar ranar karshe ranar lahira alqarib makusanciya allazi yara fihi kullu mri'in ma amila wadda a cikinta ne kowane mutum zai ga abin da ya aikata min khairin na alkhairi a wiktasaba ko abin da ya tsururuta min isimin na aikin laifi ko na sabo wa ya kafiru min ahwalil hisab kuma rana ce wadda kafiri sabida tsoro da firgicin hisabi waɗanda suka bi Allah ma hankalinsu a tashe yake waɗanda suka kaɗaita Allah da bauta suka ɗayanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya su ma ba sa cikin kwanciya hankali a firgice suke dan ba su san menene ƙarshen akibar al'amarinsu ba to ballantana shi kuma kafiri don haka a tsorace ki hankalinsa a tashe ki game da wannan hisabi na wannan rana da kawai sai ce ya laita ni kai cona kuntu turaban falan ub'ath ina ma na zama ƙasa ni ba a tashe ni ba ina ma ni ƙasa ne kawai lam ub'ath ba za a ce a tashe ni ba ballantana in fuskanci wannan kalubale in fuskanci wannan tashin hankali da wannan hisabi shine ma'ana wannan kamar wani buri ne wanda ba zai yiwu ba da kafiri yake yi a wannan ranar lokacin da ya ga azabar Allah kuru kiri da muzuga ta yana kallanta Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan a takaice duk da muna tafiya a gurguje ba wai abin nan dan dai mu dan samu ainihin wato sanin ma'anonin musamman na zaɓi waɗannan suro wannan hizifi ko juzu'i na ƙasa saboda muna yawan karanta shi akalla ma dinga fahimtar me muke karantawa lokacin da muke karantawa abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada to sai mu shiga ainihin wato sura ta gaba ita ce suratul nazi'at na'am
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
بسم الله الرحمن الرحيم سورة النازعات wannan shine sunan da mafi yawan masahib da mafi yawan tafsirai in ka duba za ga sunanta kenan suratul nazi'at suratu annazi'at ba tare da wawun din ba domin kaga an bude sura da wan nazi'at to akwai duk da cewa akwai waɗanda suka suke karanta ta da ko suke ce mata suratu wan nazi'at da wannan wawun din amma galibi dai malaman tafsir da masahibin ka duba babu wannan wawun din suratu nazi'at na fata an gane tana da wasu sunayen duk da ba su suka shahara ba da ake kiranta da shi kamar suratu sahira shi ma kaga nazi'at din kalma ce wadda ta shigo ta wato ta, wato ta, shigo cikin wannan sura akwai kalmar annazi'at sannan an ce suna wasu malaman suna kiranta da suratu sahira shi ma dai kaga akwai kalmar sahira ko lafazin sahira da yazo ainihin wato a ciki sannan wasu suna kiranta da at-tamma suratu tamma wa idha fa idha ja'at at-tammatul kubra kaga ita ma wannan kalmar ta zo a cikin ainihin wato wannan sura da aka wasu sukan kirata da wannan wasu suna kiranta da suratul mudabbirat amma kamar yadda dai na ambata ta fi shahara da suratul nazi'at ina fata an gane wannan sura da ittifakin malamai makkiya ce sannan a wato adadin ko lissafin saukar ko tartibi jerin saukar da alkur'ani wannan ita ce sura ta 81 a jerin gwanan saukar da alkur'ani ta sauka bayan suratun naba'i wadda muka karanta sannan kafin suratul infidar wannan shine lokacin da wato shine a inda ta sauka sannan tana da adadin ayoyi har 45 wanda wannan shine jumhurin malamai akan haka suka tafi cewa ayoyinta 45 ne duk da cewa mutanen kufa sun ce 46 ne maimakon da biyar to abinda wannan sura ta kunsa wato wannan sura ta kunshi tabbatar da a tashi bayan an mutu kaga kaman tana sake yin fashin baki game da suratun naba'i da haka ita ma tana sake bayyanar da tabbatar tashi bayan mutuwa da kuma sakamako na ayyukan da mutane suka aiwatar a wannan duniya in khairan fa khairan wa in sharran fa shar sannan da kuma rugurguza da bata wato ƙaryatawar da mushirikai suke yi game da afkuwar wannan rana ko tashi bayan mutuwa sannan a cikin wannan sura za mu ji yadda Allah ta'ala ya tsoratar game da wannan yini da irin abin da zai bujuro wa mutane a wannan ranar na firgici da ban tsoro na wannan rana na tashin alkiyama sannan kuma a cikin wannan sura za mu ji yadda Allah ya rushe wato maganar kafirai da suke nuna ba zai yiwu ba fa a tashi bayan an mutu jiki ya riddige ya zama ƙasa to Allah maɗaukakin sarki a wannan surar ma zai sake mayar musu da raddi da martani sannan da kuma bujiro da cewa wannan inkari nasu game da ita wannan tashi bayan an mutu ko tashin alkiyama ya faru ne saboda ƙetare iyakarsu domin sun kasance fakana tsuguyan wannan ƙetare iyaka da zalunci nasu shine ya toshe su ya kare su ga barin sauraro zuwa ga gargadi game da sakamako da aka ce za a yi fa asbahu aminina da aka suka wayi gari kawai suna cikin aminci akan kawunan su ba su da wani tsoro game da wannan ranar dan ba sa ganin zata kawai suna ganin daga an yi iya wannan rayuwar ce kawai da haka ba su cikin wani tashin hankali ko wani furgici game da abin da zai biyo bayan mutuwa dan ba su yarda cewa za a tashi bayan an mutu din ba an fahimta ko wannan kuma sai Allah ya buga misalin irin wannan ƙetare iyaka tasu da irin ƙetare iyakar fir'auna da irin yadda ya fito na fito da da'awar annabi Musa alaihi salam da kuma cewa lallai a cikin hakan akwai izina ga masu hankali game da irin abin da ya faru ga shi fir'auna sannan akwai lallashi ko rarrashi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin irin abin da yake fuskanta na kalubale daga waɗannan kafirai na ƙurashawa to ga wani ga annabi Musa shi ma Allah ya jarabce shi da wani ja'irin bawa Fir'auna ga irin yanda suka buga tare da shi kuma ga yanda ƙarshen al'amarin ya kasance sannan Allah madaukakin sarki kuma ya haɗar da ainihin wato maganar izuwa ga kuma kafa hujja da dalili izuwa ga yiwuwar tashi bayan an halicci halitta ta gama rayuwarta ta mutu za a tashe su da kuma yanda Allah madaukakin sarki ke gudanar da tsarinsa da kuma a azamu min i'adatul khalq wato ga wasu abubuwa da Allah ta'ala ya halitta masu ban ainihin wato al'ajabi masu girma kamar yanda ya gaya mana a cikin suratul naba'i wanda yana nuna dawowar da Allah ta'ala ya ce zai yi wa mutane bayan sun mutu wani abu ne mai sauki da bai kamata wani mai hankali ma ya inkari ba domin ga wasu halittu masu girma masu ban mamaki Allah ta'ala ya halicce su basu gagare shi ba ina fata an gane sannan a dai cikin kunshin wannan ainihin wato sura kamar yadda za mu ji Allah ta'ala zai ba mu bayani game da irin abin da ya yi na halittar samai da ƙasa na alamomi da suke nuna girman ƙudurar Allah maɗaukakin sarki. sannan kuma a ciki akwai wato a baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi cikin halittar wannan duniya na fa'idoji da ainihin za a amfana wa annahu idza halla alamul akhira wan qarada alamud dunya ja al jaza al a'mal bil iqabi wal hisab wat thawab sannan idan kuma wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta ta ƙare lahira kuma aka wayi gari aka tafi lahira to kuma a nan ne sakamakon ayyuka zai zamanto zai zo na ukuba ko kuma sakamako na lada ga waɗanda suka aikata daidai din muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar daidai a cikin wannan sura kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar aiki da abin da za mu ji a cikin wannan sura mai albarka wannan a dunkule shine abin da wannan sura take ɗauke da shi na ainihin wato darussa Allah maɗaukakin sarki ya ce wanna zi'ati gharqa Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe wannan sura da ainihin wato rantsuwa kamar yadda muka sani malamai sun faɗa Allah maɗaukakin sarki yana da damar ya yi rantsuwa da dukkan abin da yake so cikin halittarsa amma ababen halitta ba su da damar su yi rantsuwa da wani Allah maɗaukakin sarki duk wanda zai rantse sai dai ya rantse da Allah ko ya shiru man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da wasu mala'iku yace wan nazi'ati gharqa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da mala'iku annazi'ati masu fusgar rai garkan da ƙarfi wan nashiqati da kuma masu zarar rai nashtan wato cikin nishadi da sauki da jin daɗi wasabihati sabha Allah ta'ala kuma ya yi rantsuwa da mala'iku masu kaiwa da komowa cikin sama suna masu yin tasbihi shiga da fita ko hawa da sauka su ne as-sabihat waɗanda suke kai kawo cikin sama wasu na shigowa wasu suna sauka Allah ta'ala su ma ya yi rantsuwa da su fasabiqati sabqa Allah madaukakin sarki kuma ya yi rantsuwa da mala'iku masu rige-rige wajen isar da saƙon Allah zuwa ga manzannin Allah tun gabanin aljanu su saci wannan wahayi din shine as-sabiqat da masu rigaye sabukan rigaye falmudabbirati sannan Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da mala'ikun da suke almudabbirati amra masu gudanar da wasu al'amura na Ubangiji bisa izininsa. Yau matar jufin rajifa, to wannan kamar rantsuwa ce, wasu malaman suka ce jawabin rantsuwa, duk lokacin da aka yi rantsuwa to akan samu jawabin rantsuwa. Menene jawabin rantsuwa? Allah ta'ala yana faɗar jawabin rantsuwa game da tabbacin da kuma haƙiƙantuwar tashi bayan an mutu da kuma tashin alkiyama. Sai Allah ta'ala ce yau matar jufin rajifa. a ranar da mai girgiza za ta yi girgiza tsawa wato busa kenan busa ta farko wadda ita ce busar da in aka yi ta gaba ɗaya za a girgiza duk halitta za ta mutu sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama wa nufiha fi suri fasayaqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah tatba'u harradifa sannan mai binta tana biye da ita tunda busa guda biyu ne kamar yadda Allah ya ce thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun da haka shine Allah madaukakin sarki ce yawma tarjufur rajifa ranar da za a yi busa ta farko zaka iya fassara ta da haka domin ita busar ce take girgiza ƙasa girgizawa tatba'u harradifa wadda mai biye da ita ita busar ta farko tana binta ita ce busa ta biyu qulubun Allah ta'ala ce zukatan kafirai yawma idin a wannan yinin wajifa suna furgice suna tsorace absaruha idanunsu khashi'a suna kaskantattu ya ƙuluna su ne waɗanda suke cewa a iza a inna lamarduduna yanzu mu za a iya dawo da mu fil hafira ko malamai sun yi fassara guda biyu ko fiye da haka amma daga cikin fassarorin akwai waɗanda suka fassara da ya ƙuluna suna cewa a inna lamarduduna fil hafira yanzu mu idan aka mai da mu filhafira cikin mu a idza kunna izaman kuma idan muka kasance kasusuwa na khirari diddigaggu kuma za a kuma dawo da mu a tashe mu qalu suka ce tilka waccan dawowar in har za a yi idan idan haka ne karratun dawowa ce khasira tababbiya na fata an gane a Allahu ta'ala bil mala'ika, Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da mala'iku, allati tanzi'u arwahal kuffar waɗanda suke fusgar ran kafirai naz'an fusga shadidan mai tsanani. Allah ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan mala'iku. Wal mala'ikatu lati tajzibu arwahal mu'minin, sannan Ubangiji ta'ala kuma ya yi rantsuwa. da mala'ikun da suke zarar rawukan muminai bi nishaɗin cikin kwanciyar hankali wa rifkin da sauƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa su zo wajen zarar ranmu. Wal mala'ikatu lati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha, sannan Ubangiji ta'ala kuma ya kuma yin rantsuwa da mala'ikun da suke yin tasbihi wajen saukarsu daga sama da kuma hawansu izuwa sama. su ma Allah ta'ala ya rantsuwa da su falmala'ikatu allati tasbiqul mala'am ash-shayatin tasbiqu ash-shayatina bil wahyi ila al-anbiya li alla tasriquhu sannan ubangiji ta'ala yayi rantsuwa da mala'iku waɗanda suke yin rigaye su yi shiga sauri ga shedanu dangane da wahayi zuwa ga annabawa dan kada su saci wannan wahayin domin yastariquna sam'a wa aktharuhum kadhibun suna zuwa su sato ainihin ji a sama ko Allah madaukakin sarki ya bada labari a gurare daban-daban cikin alkurani cewa shaidanu suna zuwa su hau ɗaya hau ɗaya kamar yadda ya tabbata a hadisi har su je can sama su dinga sato ji su dinga zuwa kuma suna gaya wa bokayensu suna ainihin wato batar da mutane da wannan abin da suke satowa to akwai mala'ikun da da an faɗi wahayin nan da nan suke maza maza su karɓi su ɗauki wannan wahayin su kai shi zuwa ga waɗannan annabawan da Allah ta'ala ya ce a kai wa wannan saƙon wahayin tun gabanin waɗannan shaidanu ba su ji wannan wahayin ba ballanta nasu sata to wa'annan mala'ikun masu sauri masu rigirge wajen ɗaukan wahayin su kai zuwa ga annabawa su ma Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su falmala'ikatul munfizatu amrillah amri rabbiha sannan ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke zartar da umarni na ubangijinsu fi ukila ilaiha tadbiru cikin abin da aka wakilta su tadbirahu gudanar da shi min shu'unil kawun na al'amuran da suka shafi halitta to waɗannan su ne nau'o'in mala'iku guda biyar da Allah ta'ala ya rantsuwa da su a cikin wannan sura kaga akwai masu zaren rai da ƙarfi akwai masu cirar rai cikin sauƙi da nishadi akwai masu yin tasbihi da hawa da sauka zuwa sama akwai masu rigayar ainihin shaidanu wajen isar da wahayi zuwa ga annabawa kaga na hudu kenan sannan akwai masu lura da gudanar da al'amuran da ubangiji ta'ala ya sa su su gudanar na ayyukan bayi kamar gudanar da saukar ruwan sama iska da arziki abinci da sauran da zarar rawuka wannan mala'ikun da Allah ta'ala ya ba su wasu aikace aikace ce su je su dinga aiwatarwa to kaga nau'o'in mala'iku guda biyar Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da su malai yake cewa wala ya juzu lil makhluqi anan baya halatta ga wani abin halitta an ya kasima yayi rantsuwa bi gairi khaliqihi ba da mahalicinsa ba baya halatta karka ce to ai Allah ya rantsuwa da mala'iku a wani gurin ma ya rantsuwa da duwatsu a wani gurin ya yi rantsuwa da rana a wani gurin ya yi rantsuwa da dare a wani gurin ya yi rantsuwa da halittu ni ma bari in na tashi in rantse da ainihin rawanin sarkin musulmi ko in rantse da ainihin wato hubbaran shehu ko in rantse da ainihin wato binta yar ma'aikin Allah ko da ana yin irin wannan rantsuwar eh eh mutum ya ce ya rantse da binta yar ma'aikin Allah to shine sai malai yake cewa baya halatta ka sani ran Allah yana da damar ya rantse da duk abin da ya ga dama cikin halittarsa amma da ni da ku masu sauraro ba mu da ikon mu yi rantsuwa ba da Allah ba sai dai mu rantse da Allah ko da sufofinsa ka ce wallahi billahi tallahi wa rabbil ka'aba wa rabbi muhammad sun ce zaka iya rantsuwa da alkur'ani ma domin shi ma sufa ce cikin sufofin Allah fa in fa'ala idan ko mutum ya yi rantsuwa da wani Allah faqad asharaka to hakika yayi shirka yayi karamar shirka kufrin duna kufrin kenan ina fata an gane dan haka ba a yin rantsuwa da wani Allah ballantana rantsuwa irin ta maguzanci wadda dama wannan ba ba ta da kusanci ma da addini ballantana a ce ba kyau dama ta maguzanci ce irin su kwaran kwatsa ta ma kwaran kwatsa har dubu ma eh ko kuma irin su aradu ko tarnatsa wannan dama kai daga jika san dama maguzanci ne latubu'athanna al-khala'iq lallai za a tashi al-khala'iq halittu wato hasab kuma ayi mata ayi musu hisabi shine Allah ta'ala yace yawma tarjufur rajifa a yaushe ne za a tashi halittu a kuma yi musu hisabi sai Allah yace yawma tarjufur rajifa ay yawma tadribul ard bin nafakhatil ula ranar da ƙasa ko duniya za ta girgiza saboda wannan busa da aka yi ta farko nafhatal imata ita ce busa ta mutuwa wanda ita ce wadda Allah ya ce da an yi sauran duk masu numfashi ma kowa mutuwa zai tatba'uha nafhatun ukhra wadda busa ta biyu tana biye da ita lil ihya ita kuma busa ce ta raya mutane bayan an mutu shine tatba'uha radifa to sai Allah madaukakin sarki ya ce qulubun yawma idhin wajifa ai qulubul kuffar zukatan kafirai yawma idhin a wannan rana mutdariba wato sun kadu sun kada ko suna kaduwa min shiddatil khawf saboda tsananin tsoro absaru ashabiha idanun ma'abota kafirci zalila kaskantattu za ka gansu min hauli matara saboda firgicin irin abin da wa'annan idanun suka gani na tashin hankali a wannan rana ya na inna lamarduduna fil hafira yaquluna suna cewa a inna lamarduduna ina ma lamarduduna a dawo da mu fil hafira a rayuwar mu irin ta farko wasu kuma suka ce yaquluna ai cikin inkarin da suke cewa suke a inna lamarduduna yanzu mu idan aka maida mu fil hafira cikin kaburbura a idza kunna izaman nakhira muka zama kasusuwa rididdigaggu kuma sai a ce za a dawo da mu qalu tilka idan karratun kasira in ku har za a dawo da mu to dawowa ce wadda take tababbiya wasu malaman kuma suka ce yaquluna suna cewa ai haula'il mukaththibun waɗancan kafirai ainihin wato masu ƙaryatawa bil ba'th game da tashin tashi bayan an mutu suna cewa anuraddu ba'ada mautina yanzu za a dawo da mu bayan mutuwan mu ila ma kunna alaihi ahya izuwa ga yanda muka kasance a da lokacin muna raye fil ardi a ban ƙasa mutum ya shekara aru aru a cikin ƙasa ƙasa ta cinye shi ya rididdige ya zama izaman balayati sannan kuma a ce wai za a kuma dawo da mu kaman yadda muke da jin mu da ganin mu lafiyar mu da komai namu a nuraddu yanzu za a dawo da mu wa qad sirna izaman baliya bayan mun zama kasusuwa rididdigaggu ƙalu sai suka ce raja'atuna tilka waccan dawowar kuwa in har da gaske ne za a dawo da ita satakunu idan kha'iba kadhiba gaskiya za ta zamanto taɓaɓɓiya kuma ƙarya ba wani dawo da mu da zai mutum ya riɓe ya zama ƙasa ya rididdige in an tona ƙasan ma sai dai a ga buraguzan ƙasusuwansa a ce wai za a sake dawo da shi da idansa da tsoka da ɓargo da jini da komai a jikinsa suka ce kai in har za a yi wannan to ƙalu suka ce tilka idan waccan dawowar in haka ne karratun dawowa ce khasira ta ƙarya ba za ta yiwu ba Allah ta'ala sai nuna musu ba wani abu mai wahala a cikin dawowar fa inna ma hiya
fa inna ma hiya zajratu wahida fa idahum bisahira
Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa inna ma hiya ai ita waccan dawowar tashi bayan an mutu din nan hiya zajratun wahida busa ce guda ɗaya kawai da an yi wannan tsawar guda ɗaya busan nan ba shine aka ce kowa zai mutu ba ana kuma yin wannan busa kowa zai tashi kowa zai tashi tun daga annabi adam har zuwa ana da ƙasa kowa zai tashi mai mai wahala Allah ta'ala ce kan ku ɗauka wani abu ne mai wahala fa inna ma hiya nafhatun wahida ai busa ce guda ɗaya kawai shine zajratun wahida din ai nafhatun wahida ba wata ababa ce busa ce guda ɗaya kawai da an yi ta shine kawai sai ga fa idahum ahya kawai sai ka gansu rayayyu ala wajihil ardi a ban ƙasa shine fa idahum bisahira sai ga su kuma a bayan ƙasa a ban ƙasa sai ga kuma gashi kowa ya kharujuna min al ajdathi sira'an ka annahum ila nusubin yufiduna suna ta sauri suna ta fitowa daga cikin kaburbura da haka Allah ta'ala ce busa ce guda ɗaya da an yi ta kuma fa'iza hum sai ka gansu bisahira a doron ƙasa ai fa'iza hum a haya'un sai ka gansu rayayyu ala wajihil ardi a doron ƙasa ba da an kano fi batsaniha bayan da sun kasance a cikinta an binne su wannan shekararsa dubu da mutuwa wannan shekararsa ɗari takwas da mutuwa wannan shekararsa dubu ɗari kaza da mutuwa amma duk gaba ɗaya Allah ta'ala ce busa ce guda ɗaya kawai da an yi ta fa idza hum bisahira kawai sai ka gansu a bayan ƙasa da suna cikin ƙasa amma yanzu ga su a bayan ƙasa duk kuma kowa gashi ya bayyana za a yi wa mutane hisabi Allah ta'ala ya ce
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد ال... إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hal ataka hadithu Musa, shin labarin annabi Musa ya zo maka, idnadahu rabbuhu a yayin da Ubangijinsa ya kiraye shi bilwadi a wani wadi wani kwari al-muqaddas tsarkakakke ɗuwa wanda ake kiransa wadi wato kwarin ɗuwa, izhab Allah ta'ala ce ka tafi ila fir'aun. izuwa ga fir'auna innahu tsaga haƙiƙa ya ƙetare iyaka faƙul ka ce da shi hallaka shin kana so in nuna maka wata ɗabi'a shin kana so in shiryar da kai ila an tazaka izuwa ga abin da za ka tsarkaka wa ahdiyaka in shiryar da kai ila rabbika izuwa ga hanyar da za ka sami yardar ubangijinka fataksha ka dinga tsoron Ubangijinka, fa'arahul ayatul kubra, kamar a fir'auna ya yi watsi da wannan tayi na annabi Musa, don haka annabi Musa don ya ƙara ƙarfafar gwiwar fir'auna ya karɓi gaskiya, fa'arahul ayatul kubra, sai ya nuna masa wata mu'ujiza mai girma. فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين annabi Musa sai ya jefar da sandansa sai gashi ta zamanto su'banun maciji mubin a bayyane ga ta fir'auna ya ga sanda ce a hannun annabi Musa amma ya jefar da sandar ta zama maciji an fahimta sannan ya sanya hannunsa wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin ya cire hannunsa daga kwibinsa sai gashi ta zama wato wani haske bai za linnaziri ga masu gani wannan kaga mu'ujiza ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Musa domin ya zo wajen fir'auna da ita wajen ainihin wato isar masa da sakon Ubangiji da haka shine Allah ta'ala ya ce fa'arahu sai ya nuna masa al'ayatal kubra mu'ujiza mai girma ita ce waccan sanda da kuma ainihin wannan haske fakazzaba amma fir'auna ya ƙaryata wa asa ya kuma saba wa ubangiji thumma adbara sannan ya juya baya wa yas'a yas'a yana ta kokari wajen saba wa Allah fahashara ya tara mutanansa fanada yayi kira faqala yace ana ni rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi daukaka fa akhadahu Allahu sai Ubangiji ya damke shi na kalal akhirati wal ula da ukuba irin ta lahira da kuma ta duniya ko ta ƙarshe da ta farko inna fi zalika lalle a cikin wannan al'amari da ya faru ga fir'auna la'ibratan akwai izina liman yakhsha ga wanda zai wa'azanto ya ji tsoron Allah Allah ta'ala ya ce hal ataka ai hal ataka ya Muhammad khabaru Musa shin ya kai Muhammad labarin Musa alaihi salam ya zo maka hina nadahu rabbu shine idh nadahu rabbuhu ai hina nadahu rabbu a lokacin da ubangijinsa ya kira shi bilwadi a kwari almuqahhar shine almuqaddas almuqaddas ai almutahhar almubarak tsarkakakke mai albarka tuwa wanda sunan kwarin kenan tuwa faƙala lahu ubangiji ta'ala ya ce wa musa izhab ila fir'aun ka tafi wajen fir'auna innahu tsaga ai innahu qad afrata fil isyan haƙiƙa ya zurfafa wajen sabo ya ƙetare iyaka ya wuce iyaka fil isyan ya zurfafa wajen sabawa Allah faƙul ai faƙul lahu ka ce da shi hallaka ila an ta zakka a tawaddu kana so an ta tsahara nafsaka ko an tutsahira nafsak ka tsarkake zuciyarka ko kanka minan naqa'is daga dukkan wasu nau'o'in tawaya wato halliha kana so ka ƙawata zuciyarka bil imani da imani wa urshiduka shine wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa urshiduka in shiryar da kai ila ta'ati rabbik izuwa ga da'a ga ubangijinka fatakhshahu ka zama kana tsoronsa wa tattaqihi kana kiyaye dokokinsa fa'ara fir'auna fa'ara Musa fir'auna al'alamat al'uzma shine ainihin Allah ta'ala yake cewa fa'arahu al-ayat al-kubra ai fa'ara Musa fir'auna sai Musa ya nuna wa fir'auna al'alamat al'uzma mu'jiza mai girma ai al'asa wal yad ya nuna masa sanda mu'jiza ta sanda wal yad da kuma mu'jizar hannu fakadhaba wa asa amma fakad ai fakadhaba fir'aun nabiyallahi Musa alaihi salam sai fir'auna ya ƙaryata annabin Allah Musa alaihi salam wa asa ai wa asa rabbahu azza wajal ya kuma saba wa ubangijinsa mai girma da ɗaukaka thumma adbara yas'a ai thumma walla sannan ya juya baya mu'ridan anil imani yana mai watsi da imani mujtahidan yana mai kokari fi mu'aradati Musa cikin fito da fito na fito da Annabi Musa maimakon ya karbi sakon maimakon ya karbi gaskiyar amma ina kawai sai ya zamanto ya ainihin saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaryata annabin Allah Musa ya juyawa ainihin wato imani baya sannan kuma yana ta ƙoƙari da ainihin wato wajen ƙoƙarin fito na fito da annabi Musa alaihi salam Allah maɗaukakin sarki sai ya ce fahashara fanada ai fa jama'a ahla mamlakati sai ya tara mutanen masarautarsa wanadahum ya kira su faqal sai ya ce da su ana rabbukum alladhi la rabba fawqa ni ne ubangijinku abin bautawarku wanda babu wani ubangiji sama da shi fantaqama Allahu minhu bil azab sai ubangiji madaukakin sarki ya damke shi ya kama shi bil azab da azaba fi duniya a nan duniya ta hanyar dilmiyar da shi a cikin ruwa wal akhira da kuma azaba ta lahira waja'alahu sannan ubangiji ta'ala ya sanya shi ibratan ya zama wato ibra abin izina wa nakalan li amsali da kuma abin wato ukuba li'amsalihi ga ire-irensa minal mutamarridin daga cikin masu taurin kai inna fir'auna wa ma nazala bihi lallai dangane da fir'aun da abin da ya saukar masa minal azab na azaba la mau'izatan lallai akwai gargadi akwai wa'azi liman yatta'iz ga wanda yake wa'azantuwa wa yanzajir yake tsawatuwa sai Allah madaukakin sarki ya ce
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغدش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
Allah maɗaukakin sarki ya ce a antum ashaddu khalqan shin ku ne kuka fi ƙarfi da tsanani wajen halitta ame sama ko kuma sama banaha Allah ta'ala ya ce amma ya gina ta rafa'a samkaha ya ɗaukaka rufinta fasawaha ya daidaita ta wa aghtasha lailaha ya lullube daranta da duhu ko wa aghtasha lailaha ya duhuntar da daranta wa akhraja duhaha ya fitar da hasken hantsinta wal arda da kuma ƙasa ba'da zalika bayan haka da haha ya shimfiɗa ta akhraja minha ma'aha ya kuma fitar da ruwanta daga gare ta wa mar'aha da makiyayarta wal jibala da duwar wasu arsaha ya kakkafa su mata'an lakum dan jin daɗi gare ku wali an'amikum da kuma dabbobinku ubangiji subhanahu wata'ala yana mayar da martani da raddi dangane da waɗanda suke ganin suke inkarin tashi bayan an mutu suna ganin a ce mutum ya mutu ya riddige ya zama ƙasa a ce za a tashe shi wani abu ne da ya yi kama da mustahili to sai Allah ta'ala yake ce musu a antum ku kalli halittar ku shin ku nan ashaddu khalqan ku kuka fi karfi da tsanani wajen halitta amis sama ko kuma sama a ba'athukum ayyuhan nas tashin ku ya ku mutane ba'dal mauti bayan kun mutu ashaddu shi yafi tsanani fi taqaririkum a cikin tabbatarwarku ko fi taqdirikum a cikin kaddarawarku am khalqi sama ko kuma halittar sama wanne ne yafi tsanani yafi girma rafa'a fauqakum kalbina rafa'aha fauqakum ku duba yadda ubangijinku ya ɗaukaka sama a samanku kalbina ta zama kamar gini wa a'ala saqafaha ya ɗaukaka rufinta bilhawa a cikin sararin samaniya la tafawuta fiha babu tazara a tsakaninta babu wargajewa a cikinta ba za ga kaman wani in ka samu wani wanda bai iya gini ba in ya zo ɗora bulo sai ga bulan wani ya karkace wani ya yi ciki wani ya yi waje Allah ta'ala ce ka kalli sama a id nazaran sake dubawa ka ƙara kallon sama ka ga shin ka ga wani rashin tsari wajen halittar sama ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta babu ainihin wato wani wargajewa a cikinta wala futura babu wani tsagewa a cikinta wa azlama lailaha sannan ubangiji ya duhuntar da daranta bi gurubi shamsiha ta hanyar faduwar ranarta ana cikin haske yanzu ga mu yanzu nan da karfe bakwai in ka zo sai ka ga sai mun haska da wani abin haskakawa dare ya riga ya shigo duhu ya lullube mu wa abraza naharaha sannan ubangiji ya bayyanar da yininta bi shuruqiha da haskanta ranar kuma ta ba da haske yanzu ga mu ba fitila babu wutar lantarki ba komai amma ga muna kallon haske ba sai mun duba komai ba muke karanta littafi wal arda sannan Allah ta'ala ce ga ƙasa ba da khalqi sama bayan halittar sama da haha ai basataha ya shimfiɗe ta wannan shi yana cikin dalilan da malamai suka ce sai da Allah ya fara halittar sama sannan ya halicci ƙasa domin ya ce kaga ya halicci sama ba'da zalika wal arda ba'da zalika da haha wa auda'a fiha manafi'aha sannan ubangiji yayi ajiya na abubuwa masu amfani a cikinta wa farraja wa fajjara fiha uyunal ma sannan ya bubbugar da idanun ruwa a cikinta wa ambata fiha ma yur'a sannan ya tsirar a cikinta ma yur'a abinda za a yi kiwo minan nabatat na tsirrai mabambanta wa asbata fiha aljibal sannan ya tabbatar da duwatsu a cikinta auta da laha su zamanto turaku masu kafe ta khalaqa subhanahu kullu hadhihi ni'am ubangiji subhanahu wata'ala fa ya halicci dukkan waɗannan ni'imomin ne manfa'atan lakum dan amfaninku Allah baya buƙatar waɗannan abubuwan duk ya halicce su ne dan ku amfana wali an'amikum kuma dan dabbobinku su ma su amfana inna fi i'adati khalqikum yawmal qiyamah lalle a cikin dawo da halittar ku ranar tashin alkiyama ahwanu ala Allah shi ya fi sauƙi ga a wajen Allah min halki hadhihi ashiya sama da halittar waɗannan abubuwan ka duba da girman waɗannan halittun da Allah ta'ala ya bada misalin su a cikin waɗannan suro wannan ayoyi to Allah madaukakin sarki ce dawo da halittar ku bayan kun mutu ranar tashin alkiyama shi ya fi sauƙi a wajen Allah fiye da halittar waɗannan halittun da kuka gani wa kulluhu ala Allah hayyun yasir kuma duk wannan da halittar waɗannan halittun gaba ɗaya da dawo da ku bayan kun mutu duk gaba ɗaya abu ne mai sauƙi mai sauƙaƙa abin sauƙaƙewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to insha Allah sai mu tsaya a nan duba da yanayin lokaci abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب